الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafi na sira ma'ana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin khulasatu nurul yaqin a majalisinmu mai taken manzon Allah shine madubin rayuwar musulmi yau muna 28 ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya jiri da shekara miladiya 2026 wannan shine darasinmu na 13 a cikin wannan littafin mai albarka idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin bayani na abubuwan da suka faru a shekara ta biyar ta bayan hijira yau za mu tashi a darsu samin ashar darasi na goma sha takwas mai bayani akan gazwatu bane kuraiza yaƙi na banu kuraiza malam ya ce banu kuraiza ta ƙaumun min yahudil madina su banu kuraiza wasu mutane ne daga cikin yahudawan madina khalaful uhud fil khandaq da suka saba alkawali a wajen yakin khandaq wa azharul adawata lil muslimina suka kuma bayyana adawa ga musulmai karara falamma raja'a ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati al-khandaq lokacin da manzon Allah ya dawo daga yaki na khandaq amarahu Allah bi muharabatihi Allah ya umurce sa da yaƙarsu da yaƙinsu su yahudawan nan da suka ci amana wa tathiri ardihi minhum kuma ya umurce sa da ya tsarkake ƙasarsa ta madina daga wannan yahudawan fa kharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya huta zuwa gare su wa ma'ahu salasatu alafin a tare da shi akwai mutum dubu uku fahasarahum khamsan wa ishirina laila sai suka kewaye ganuwarsu ma'ana suka kewaye gidajensu kwana ashirin da biyar suna kewaye sun ƙi hitowa kuma sun ƙi ba da kai domin manya-manyan ginoni ke gare su na ganuwa wanda ba a iya ƙetarawa in an ƙetara to mutum na haɗuwa za su iya hallaka shi kuma ginonin da tsawo sosai ba kowa zai iya tsallakawa ba kenan shi sa aka kewaye su domin dai ba za su iya shure ma yunwa domin abin da suke da na abinci ba zai iya wadatar da su ba hal illa ma sha Allah fasallamu ba'daha bayan wannan sai suka miƙa wuya wa hakama alaihim sa'ad ibn mu'az bi qatl ar-rijal sa'ad bin mu'az yayi hukunci akan su da cewa a kashe maza wa sabiyin nisa'i ma'ana a kashe manyan mazaje wa sabiyin nisa'i su kuma mata a kama su kasance bayo wa zurriya da kuma zuriyar su ma'ana kananan yara fa amara rasulu sallallahu alaihi wa sallam bi tanfidil hukmi sai manzon Allah yayi umarni da aiwatar da wannan hukuncin fa nuffida fihim sai aka aiwatar da wannan hukuncin akan su wa hada jazaa'u kulli kha'inin ghadirin malam yace wannan kuma shine sakamako na dukkanin kha'il ma'ana mayaudari gadir sannan kuma mai cin amana kenan wannan shine ƙarshen wa'annan mutanen banu kuraiza da suka ci amanar alƙawalin da aka yi da su na zaman lahiya suka haɗa kai da mushrikai aka so aka kama manzon Allah farmaki da sahabbansa a Madina as'ila tambayoyi man banu kuraiza su wane ne banu kuraiza wasu mutane daga cikin yahudawa bimaza amara Allahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mi Allah ya umurci manzon Allah game da su ya umurci a yaƙe su ko man kharaja ma'ahu wa yau ta tare da manzon Allah zuwa wajen yaƙin yawwa mutum dubu uku ko ma za fa'alu ba'da hisarihim ya suka yi bayan an kewaye su sun miƙa wuya ko yawwa fasallamu ba'daha bima za amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai manzon Allah yayi umunni bayan sun mika wuya a kashe mazaje manya mata kuma a kama su da kananan yara su kasance a matsayin bayu babban darasin da ya kamata mu ɗoka a wannan karon shine akwai mutanen da lalama ba ta tahiya da su an san lalama ko mana akwai mutanen da su ƙarhin bindiga yare na bakin bindiga kawai suke yi yahudawa kenan ana gane da kyau ko? domin an yarjejeniya ta zaman lahiya amma ga sun ci amana to haka suke a kowane lokaci shine wani mai hikima yake cewa wa idza bulita bi zalimin kun zaliman wa idza laqita dhawil jahalati fajhali yace idan aka jarabce ka da azzalumi to kai ma ka zamanto azzalumi ma'ana mutum na ta zaluntar ka kai ta hakuri ya ke bari to kai ma zamanto azzalumi kai ma karama zaluncin yan magana suka ce ka kashe macucinka kamin ya kashe ka sannan kuma idan ka haɗu da jahili ma'ana wawa to kai ma ka zama wawa ma'ana in ka mishi wauta sannan zai gane misali mahaukaci idan ya zo yana bugun mutane sai aka ana, ana tausayin aishi mahaukaci ne ya aka kyale shi sai ya ta yi amma da an samu wani ya tabka mishi mari ya kwashe shi ya faɗi shi kenan sai ya shiga daidayin shi shi ne ma'anan wa idza laqita zawil jahalati fajhali to shine sai manzo Allah ya musu yaran da suke yi Allah ya umurce sa da yin haka malam yace ad-darsu tasi wa ashara darasi na 19 mas'alatu zaidin wa zainab mas'ala ta zaid da zainab malam yace khataba ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam zainaba bint jahsh li zaid ibn harisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren Zainab binti Jahash ga Zaid bin Haritha fa abat sai Zainab kin ta kiya wa aba ahluha kuma mutananta danginta suka kiya dan mi dan saboda suna ganin Zaid asalin shi bawa ne kuma bakin mutum ne larabawa ko da kabilanci ba sa son bakake ana gane da kyau ko yarinyar ta kiya kuma iyayenta su ma suka kiya fa anzalallahu sai Allah ya sabkar wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin bai dace ba ga mumuni ko mumuna idan qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani zabi na al'amarinsu wa man ya'si Allah wa rasulahu kuma duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina to wannan ya bace bata wadda take mabayyaniya inda zalika qabilu a wannan lokacin sai a wannan lokacin ne shi suka karbi wannan bukatar da manzon Allah ya zo da ita na su ba da yar su su aurar da yar su ga dan shi ko kuma bawan shi ko kuma maulan shi me ake ce masa Zaid bin Harisa fadakala alaiha zaidun sai zaid ya shiga a kanta ma'ana dai aka kulla aure har suka tare walakin na hasarar taftakiru alaihi bi sharafiha wa nasabiha sai dai ta kasance tana masa alfahari tana masa dagawa da darajarta da kuma dangantakarta ana gane da kyau ko don ita ya babbar gida ce shi kuma ba haka ba to sai ta yi masa dagawa akan haka fashakaha ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam sai kai karanta wajen ma'aikin Allah fa'amarahu rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umarci sa bi ihtimali sabri alaiha akan yayi juriya da hakuri akanta fa sabara sai hakuri hatta daqat nafsu har sai da tura ta kai bango shine ma'anar hatta daqat nafsu manzon Allah zai da yayi hakuri har sai da tura ta kai bango fa akhbara rasul sallallahu alaihi wa sallam bil azmi ala talaqiha sai ya ba manzon Allah labari akan shiwa yayi niyyar sakin ta zai فأمر الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طلاقها sai Allah ya umurci manzon Allah ya auri Zainab bayan an sake ta hifzan li sharafiha dan kiyaye mutuncinta ana gan da ke ko domin yanzu da aka sake ta mutuncinta zai zubi domin laraba mafi yawanci mace aka sake tana rage daraja ana gane da ke ko to tunda manzon Allah shine ya sa ta aure shi abin ya kai ga haka to sai manzo Allah Allah ya umurce sa da ya aure ta dan ya kiyaye mutuncinta wa daf'an lin-naza'i wash-shiqaq da kuma ture an-naza' shine gardama wash-shiqaq da sabani ma'ana dan saboda kore sabani da kuma kunci da iyayen za su iya su shi ce dalilin manzon Allah ya umurni akai wannan auren ne yarinyar su aka sako ta wa ibtalan li'adati tabanni kuma dan lalata al'ada ta at-tabanni ma'ana al'ada ta tabanni abinda ake ce ma tabanni a lokacin jahiliya har ma harko-harkon musulunci mutum zai iya ya ce wannan ɗa nashi ne daga yau a rika kiran shi da sunan shi ana gane da kyau ko mafi yawanci kuma ana yin shiga bayu idan kana da bawa yaro karami ka yantar da shi sai ka ce ɗana ne kamar yadda za a kiran ɗanka wanda ka aihuwa ana gan da ko a ce ibrahim ɗan muhammad haka shi ma wannan yaron da kai ikirarin cewa ɗanka ne za a kira shi shi ake ce ma tabanni kenan mutum ya mai da wani yaro wanda ba nashi ba a matsayin nashi kuma a jahiliya in kai wannan duk abin da yaranka za su gada bayan ka mutu shi ma wannan yaran zai gade shi ana gani da kyau ko to dan musulunci ya lalata wannan al'adar sai Allah ya umarci manzon Allah ya auri wannan yarinyar domin a al'adance idan ka aihi idan ka auri idan danka ya auri mace in ya sake ta tun ma kafin zakkuwar musulunci baka iya aurenta ana gane da kyau ko to kenan tunda manzon Allah ya auri matar da dan shi Zainab ya saki dan shi Zaid ya saki kenan wannan ya nuna halal ne ko ba haramun ba kenan dan lalata waccan al'ada ke malam yace as'ila tambayoyi liman khataba ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam Zainab wa manzon Allah ya neman ma auren Zainab a Zaid bin Harisa ma za nazala fi zalika me ya sabko game da wannan wa ma kana lil mu'minin ko tace wannan aya hal qabila ahluha ba'da ma nazala fi sha'niha har danginta sun yarda da su aurar da ita bayan ayat ta sabka sun yarda bima za amarahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam indama shakaha ilayhi mi manzon Allah ya umurci zaid lokacin da ya kawo koken zainab a wajensa sa ya umarci sa da ya haƙuri ko to haka ake yi in namiji ne ya kama ka ƙaran mata shi ko mata ce ta kama ka ƙaran mijinta abinda ake so kai dai ka me ka ba da haƙuri ana gani da kyau ko kada ka ɗame ma wani gwiwa domin yan magana suka ce mata da miji yan banza ne in yi ta tsohuwa kuma suka ce kwashe ga tsakanin su ka kumiya ya wallan shi da kenan suka ce da yaro ma'ana da yara da mata da miji ba a shiga tsakaninsu yauwa da abokanai ko na'am bima za amara Allah rasulahu ba'da an azama zaidun ala talaqiha mi Allah ya umurci manzon Allah bayan zaid yayi niyan ko kuma ya saki matarsa ya umma umurci sa da ya aure ta darasin da zamu doka a wannan gabar shine wujubu tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam wajibcin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda in Allah ya ce a yi abu to haka in manzon Allah ya ce a yi dole ne kuma Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka ma manzon Allah biyayya to za ku shirye kina alkhairi gaba ɗayansa a cikin biyayya ga manzon Allah yake alkhairu kullu alkhairi fil ittiba' wa sharru kullu sharri fil ibtida' alkhairi gaba ɗayana a cikin bin manzon Allah sharri gaba ɗayana a cikin saba masa malam yace الدرس العشرون درسنا عشرين إبطال التبني lalata wannan al'ada ta tabanni kamar da dan wani ya ce ya zamanto naka كان الرسول صلى الله عليه وسلم متخذا زيد بن حارثة كابنه manzon Allah ya riki Zaid bin Haris kamar ɗansa hatta alhaqahu bi nasabihi har sai da ma ya hada sa da dangantakarsa kama kanat adatul arab fi tabanni kamar da al'adar laraba ta kasance ta a tabanni abinda ake ne hada sa da dangantakarsa shine aka rika ce masa Zaid bin Muhammad in mu kuma ta ba a farkon a wani darasi mun taɓa ba da labarin yadda aka yi Zaid ya zamanto bawan manzon Allah ko in ba da wannan labarin yana sai a bibiyo wannan darasin malam ya ce falamma amarahu allahu bi zawaji zainaba lokacin da allah ya umarci manzon allah da ya auri zainab qala li zaidin to dama bai riga ya sake ta ba a lokacin sai manzon allah ya ce ma zaid amsik alayka zawjak ka rike matarka wattaqillaha ka ji tsoron allah kada ka sake ta wa akhfa amra allah sai manzon allah ya boye al'amarin umurnin allah wa huwa ya'lamu annahu la budda hasil ko da yake ko ya san da cewa abun sai ya afku ma'ana manzo Allah ya boye abun a zuciyarsa bai gaya ma zai da cewa ba an ce in ka saki matar ka zan aure ta shine abin da ake nihi anan kenan duk in ya zo da sai ce masa yayi hakuri da tura ta kai bango ya rabu da ita sai manzo Allah ya aure ta fa anzalallahu fi li'annahu khashiya an taqula al-araba domin abin da ya samu zan Allah ya ɓoye wannan umarnin da Allah ya masa ya ji tsoron larabawa su ce ne ta zauwaje muhammadun mutallaka ta binihi muhammad ya auri matar da ɗansa ya saka ana gane da kyau ko fa'anzalallahu fi zalika sai Allah ya sabkar game da wannan falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha lokacin da zaid ya kare bukatarsa da ita ma'ana ya rabu da ita zawwajnakaha mun aurar maka da ita likai la yakuna alal mu'minina harajun dan saboda kada wani kunci ya kasance akan mumunai fi azwaji adiyaihim a wajen auren eh adiyaihim ma'ana a wajen auren matan wanda suka yi ikirarin cewa diyansu ne shine adiyaihim daga adda'awa ne kenan dan saboda kada wani laihi ya kasance ga mutane na auren me yake da suna ɗiyan da suka yi ikirarin cewa nasu ne in sun saki matansu idan ka min hunna watara idan suka ƙare bukata da su wa kana amrullahi maf'ula kuma al'amarin Allah ya kasance abun aikatarwa ne kenan umurnin Allah abun aikatarwa ne abun tabbatarwa ne idan an yi umurnin summa hurrima at-tabanni 'alal muslimina bayan wannan sai aka haramta mutum ya jingina wani ɗa'i zuwa gare sa lima fihi min al'adrari domin abin da ke a cikin wannan na cutarwa ana gan da ke ku domin ka ce ɗan wani ka mai da shi naka ka cutar da ɗiyanka na asali don gadon su zai mi zai rage ana gan da ke ku sannan asalin uwayen shi wannan yaron da ka mai da naka su ma kame ka cutar da su ana gane da ke ku ya zo ma a hadisi manzo Allah ce duk wanda yace uwa ya jingina ya jingina kansa zuwa ga wasu mutane yace iyayensa ne to Allah ya la'ance sa kuma ya haramta mishi aljanna ba sai ko ana gane da kyau ba sai Allah madaukakin sarki wa anzala fihi sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammad ba uban ko ɗaya daga cikin mazajenku ba ne ma'ana cikin ɗiyanku maza babu wanda muhammad ke ma'aikinsa walakin rasulallah sai dai shi ɗan aiken allah ne wa khataman nabiyina kuma cikamakin annabawa wa kana allahu bi kulli shay'in alima kuma allah ya kasance game da komai masani ne wa min zalika alhini sara ismu zaidin zaid ibn harisa daga wannan lokacin sai sunan zaid ya koma zaid bin harisa badlan min zaid bin muhammad maimakon ana ce masa da ake yi a da zaid dan muhammad ana gane da kyau ko wannan huwa ya shahi hatta abin da ake a yanzu na ka ɗoku marayu ana gane da kyau ko ko kuma ka ɗoku wasu yara daga ƙauye ka kawo gidanka don za ka sa su lakwal sai ka sanya a bisa kan takardar aihuwarka sai ka sanya sunansu ana gane da kyau ko akwai masu yin haka ni na ni ganau ne ba shi ba akwai wanda ya ɗauko su yara daga nigeria wasu ɗiyan yar uwarsa daga nigeria da ta rasu to da yake shi director ne ana gane da kyau ko a wata ecole prive to shi kuma al'adance ɗiyan director akwai wani percentage akwai wani rigiya da ake musu in za a sa yaran lakwal to shi don wannan ragiyar gaba ɗan yaran sai canza musu takarda aihuwa ya sa sunan shi gani ya yi da niyya mai kyau amma sai dai ne ma sai dai kuskure ne addinanci kuskure ne yanzu haka yaran da sunan shi ake kiransu a ikon ubansu kuma da ran shi uban shi da ran shi shi ake shi ma karfa karfa ko yawwa wannan shi ne kenan ina wannan kuskure ne ba a yin haka nan ba a yin haka nan a ko da bai da diya ko da bai da diya haka Allah ya so ka kasance baka da diya to dan me zaka matsa ma kanka dole sai ka tsallafa ma kanka diya to wannan shine kenan eh sa sunan a ba wai dukan ba dukuwar babu wata matsala yawa a canza sunan a sa sunanka shine matsala shine matsala malam yace as'ila tambayoyi kaifa kana rasul sallallahu alaihi wasallam muttakhidan zaid ibn haritha mi manzo kaka manzo Allah ya rike zaid ibn haritha a matsayin ɗako ma za ƙala li zaidin hina ma amarahu Allah bi zawaji Zainab me yace ma me yace ma Zaid lokacin da ya umurce sa da auren Zainab ka rike matarka ko limadha lam yatazawwajha me yasa bai aure ta ba a farkon al'amari don tsoron kada a ce ya auri ya auri matar yawwa matar ɗansa da aka saka ma za nazala ba'da zalika me ya sabko bayan wannan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum darasin da zamu doka anan shine la yu'malu bil 'adati idha khalafat ash-shari'a ba aiki da al'ada idan ta saba ma shari'a ana gane da kyau ko al'ada kala biyu ne akwai 'adatun lam tukhalifu ash-shari'a wa 'adatun khalafat ash-shari'a al'adar da bata saba ma shari'a ba da al'adar ta sa'a ma shari'a bal ma akwai adatun wafaqati shari'a akwai al'adar da ta yi daidai da shari'a ku ba ni misalin kowanne daga cikin su ku ba ni misalin al'adar mu da ta yi daidai da shari'a ta musulunci al'adar girmama bako ko ba haka ba akwai wannan al'adar a kasashen mu da irin wannan ciyayya da ake yi to kun ga al'adun wanda suka yi daidai ma da musulunci to wannan kokarin ma ya kamata a ƙara mi a ƙara tabbatar da su to al'adar da bata saba ma musulunci ba kun musulunci bai bai umarni da ayyuta ba aha ita wannan ta yi daidai da musulunci ne don musulunci dama ya umarni da ita kuma wannan musulunci bai umarni da yi ba sai dai bata saba mu kun musulunci bai ce ka ai ba ku ba misali aha ta bari mu doko mu shiga fannin aure kasan tunnike da al'adodi masu yawa alaga valis da ake kai tafiye musulunci bai kai valis ba shi dai me yake ka kai sadaki alhali valis kin ba cikin sadakin take ba kudin da ake kai su ne sadakin ko tsaraba da ake kai irin wannan to kun ga wannan al'ada ce da ba ta saba mi ba musulunci to irin wannan al'adodin su ana dibi shugaba yana iya ya hana su in yagga suna kai ga wani fasadi misali irin gara da ake kai kun gani asali al'ada ce ba ta a musulunci ba amma in aka ga za ta iya jawo wata illa to sai a ne yawwa sai a hana ta na to sai al'ada ta uku ita ce wadda ta saba ma shari'a ko to ku ba misalin wannan wannan wa ma aksaruhu ko wannan al'adun suna da yawa sosai mhm ku ba misalin wata guda uku jini na kawo misalin su biyu ne na kawo misalin su aha aha aske gemi al'ada ce aske gemi ana ce mishi al'ada gaskiya ban ce ana ce mishi al'ada ba don ko a lokacin jahiliya ko wanda suna barin gemi eh yanzu haka ko a cikin yahuda da nasaru akwai masu barin gemi na to al'adu irin na raye-raye ko misali in za a wani biki a riƙa raye-raye da kaɗe-kaɗe cakuɗe tare da maza da mata in maza ne zalla babu laifi in mata ne zalla nake so in ce su maza asali babu ma raye-raye ba a halatta musu raye-raye ba mata ne aka halatta ma don su dama suna ɗan buƙatar cashewa to akwai al'ada ta misali me yake da suna ɗauka amarya da ake so ake zuwa ɗauka amarya a alarance abokan ango kuma idan za a rako amarya abokan ango tare da 'yan mata da waye da waye a zo sama hanya a ita shigantaka to ka gani wani al'ada ta mi ta saba musulunci idan makomo wajen hulani kuma auren cire an gane da kyau ko yana yana da gaskiya al'ada ta saba musulunci to wannan shine kenan malam yace ad-darsul hadi wal 20 darasi na 21 ayatul hijabi wa faridatul hajj bayani akan aya da tayi umunni akan sa hijabi da kuma farlanta aikin haji fi sanati al-khamisati a shekara ta biyar nazalat ayatul hijab aya da take umunni akan sa hijabi ta sabka wa huwa khassun bi nisa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan aya ta farko da ta sabka ta keɓanci matayen ma'aikin Allah ne wahiyar kauluhu ta'ala ita ce faɗin Allah maɗaukaki wa idan sa'altumuhunna mata'an kuma idan za ku tambaye su wasu abubuwa ana gan da kyau ko fas'aluhunna min wara'i hijab to ku tambaye su a bayan shakamaki ma'ana ku tambaye su alhali suna a cikin hijabi zalika azharu zalika azharu liqulubikum wa qulubihim wannan shi yi tsarkakowa ga zuciyoyinku da zuciyoyinsu ma'ana ganinku da za su yi ko ganinsu da za ku yi shaidan zai iya sa wani abu a cikin zukatanku na sha'awarsu ko abin da ya kamata haka amma gairu a zuwa jihi kenan su a nan sai aka sa musu hijabi na gaba ɗai ana gan da ke ko su kwata-kwata ma ne ba za ka gansu ba su matan annabi kwata-kwata ba a ganinsu sai wanda yake muharraminsu yace amma ghairu azwajihi fa umirna bi ghaddil basari amma wa'anda ba matayen ma'aikin Allah ba sai aka umurce su da su runtse gani wa Allah yubdina zinatahunna da kuma kada su bayyana kawarsu wa yanqasimu alhijabu thalathata aqsamin hijabi ya kasu gida uku ahaduha khasun bi nisa'ir rasul ɗaya daga cikinsu wanda yake banci matayen manzon Allah واثنان يعمان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن وغيرهن بيوكما sun game matan ma'aikin Allah da wanda ba su ba fal'awwal hijabi na farko wanda ya shahi matan manzon Allah kawai an tastura mar'atu jami'a badaniha mace ta liƙe gaba ɗayan jikinta hatta wajhaha wa kaffaiha hatta huskarta da tahin hannunta وهو الذي نزلت فيه آية الحجاب كما شيني وندا آية حجاب تسبكا أكنس في شأن نساء الرسول الأمر ما تايم من زن الله وهو خاص بهن كما ونن يا شاهي سنسو كدي kun ga Allah madaukin sarki idan zai hukunta hukunci mafi yawanci annaba an yi tsananta musu akan me akan sauran annaba akan sauran mutane kun ga manzon Allah sallar farilla wajibi ce a gare shi eh sallar nafila wajibi sallar dare wajibi ce a gare shi amma mu kuma sunna ce a gare mu haka matan manzon Allah wajibi ne su liƙe gaba ɗayan jikinsu komi kar a gani nasu amma sauran matan fa ga hukuncinsu asani na biyu an tastura almar'atu jami'a badaniha mace ta liƙe gaba ɗayan jikinta illal wajha wal kaffaini sai dai huska da tahin hannu matan mu kenan su ya halatta su bar huska da mi da tahin hannu وزاد بعض العلماء القدمين wasu malamai sun ƙara da dudduge ana ganin da ke ko dudduge na ƙafa wasu malamai suna ganin babu lahi ya bayyana amma ba ga kowa ba lil faqirati lawati yashtagilna fil mazari ga mata waɗanda suke aiki mata na talakawa waɗanda suke aiki a cikin gonaki su in suka ce su riƙe ƙawahunsu su za su sha wahala kayayyakinsu duk za su lalace ba za su ma iya aikin ba akwai karangiya da sauransu da menene to su sai aka ce an musu sauki dugadugansu na kawahu su me su bayyana amma in ba shi ba hatta kawahu mace dole ta liƙe sallah za ta yi ko hita ne za ta yi kenan idan ka san matarka ba ta sa su sheti in za ta hita to kai kokari ta ja kunnen ta kan haka dan tahin hannu da huska aka ce ya halatta in za ta wuta ta bayyana ana gane da kyau ko wannan shine kenan in ba ta sa su sheti ba to a tabbatar da zanan nata yana jan kasa suna bari ya ja kasa ba su bari kenan sa su shetkin dole ne wannan shine kenan wa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fadin Allah madaukaki ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi kulli azwajika kace ma matayanka wa banatika da ƴaƴanka mata wa nisa'il muslimina da matan musulmai yudnina alaihinna min jalabibihinna yudnina alaihinna su guso da min jalabibihinna manyan rigunansu ma'ana su guso da manyan rigunansu zuwa ga jikinsu ana su lulluɓa manyan rigunansu su rika sa manyan rigunansu wanda za su kai musu har ƙasa wa qauluhu ta'ala da kun faɗin Allah madaukaki wala yubdina zinatahunna kuma kada su bayyana ƙawarsu adonsu illa ma zahara minha sai abunda ya bayyana daga ciki ma'ana sai adon da ba yanda suka iya da shi misalin zobe da mace za ta sa ga tahin hannu tunda tahin hannu ya halatta bayyana shi ko kenan in ta sa zobe za a mi za a gan shi haka kuma kwalli da za ta sawa ana gane shi ma duka ado ne wanda zai iya bayyana amma irin su 'yan kunnai tunda kunnai dole ne ta sa su a cikin hijabi kenan ba za a gan su ba irin su sarƙa ba za a gan su ba irin su an warwaro ba za a gan su ba tunda za ta rihe ne yauwa za ta rihe mai da suna hannuwanta jira'inta to shine ma'anan illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna kuma su buga a kan kawunansu su buga lage shine al'alkhimar ma'ana su aza lage ala juyubihinna a kan kahudunsu ana gan da ke ko nan shi ake ce ma aljayir da larabci to abinda ake nuhi shine aita an ce su sa dogon riga ko to sai su sa khimar abinda ake ce ma khimar shine abinda mace za ta liƙe kanta ya sabko a bisa kan me kafaɗarta ba san ko ana gane da kyau ba kenan wannan yake nuna muku misali ku ga laraba mafi yawanci ya shiga su take doguwar riga ce da me da kallabi a sama wanda ya rige kai da kafada idan mace ta hito haka babu wani laifi to sai dai rigar dole ta kasance mai hwaɗi ba matsatsa ba in ta kasance matsatsa an yi aikin banza tura agwagwarwa ana gane da kyau ko kuma sannan kada ya kasance ita rigar ta kasance ita kanta ado ce tana ɗoka ido to idan aka yi haka idan ta sa riga wadda take mai ado dole ce tana buƙatar ita ma rigar sai ta ne sai ta rihe ta to shine mu a nan ƙasar mu ta hausa ake yi tunda su kayan da suke sawa da ciki masu ado ne kenan dole suna buƙatar su bunguzo ƙaton hijabi wanda zai liƙe mi kayan nasu na ciki su kuma rigunan da suke sa baƙaƙe ne babu ado a tattare da su kenan ba su kuma manya ne kenan ba dole ba sai sun ƙara ne sanya hijabi wanda zai liƙewa tun da babu ado a kan riguna wannan shi ne kenan shi ne mala ya ce wa haza amun wannan ya haɗe gaba ɗaya matan manzon Allah da kuma wanda ba su ba asalisu na uku Allah ya kuna ikhtilatun bainan nisa'i wa rijal kada a samu cakuduwa tsakankanin maza da mata kunga shi ma hijabi ne rishin cakuduwa tsakanin maza da mata shi ma hijabi ne raba maza da mata kama an sami ne ne hijabi a tsakaninsu illa ma'azi mahramin sai dai tare da muharrami wa huwa amul linisa'in nabi wannan kuma ya haɗe matan annabi wa ghairihin da wanda ba su ba da qaulihi sallallahu alaihi wa sallam domin faɗin ma'aikin Allah la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'azi mahramin kada wani namiji yake banta da wata mata in ba tare da muharrami ba wa hada amun aidan wannan shi ma gamamme ne ya shahi matan annabi da wanda ba su ba wa fi hada al'ami furida al-hajj a wannan shekarar ce ta biyar dai aka farlanta haji alama nistata ilaihi sabila ga wanda ya sami ikon zuwa liyatajamma al-muslimuna fi makka don musulmai su hadu a makka wa ya ta'arafu su san juna wa ya tahidu kuma kansu ya hadu ana gane da kyau ko as'ila tambayoyi mata nazalat ayatul hijab yaushe ayan hijabi ta sabka shekara ta biyar kam qisman yanqasimul hijab hijabi kala nawa ne guda uku ko na'am wanda ya shahi matan manzon Allah su kadai ana gane da kyau ko shine su komi za su liƙewa na biyu wanda ya shahi kowa da kowa da matan manzo Allah da ba su shine liƙe gaba ɗayan jiki sai hannu da huska ana gan da kyau ko sannan na uku shine kada a samu me cakuduwa tsakanin maza da mata shi ma wannan hijabi ne kenan ko sun sa hijabin kada a samu me cakuduwa wuri guda ne musulunci halatta cakuduwa shine wajen harami shi wannan babu wani abin ga don saboda me yake da suna abu ne wanda za a iya wahalar kiyayewa to shi sai aka ba da damar takuduwa amma in ba shi ba in makaranta ce a yi kokarin yadda za a yi a ga an a rarrafe su sai inda larura wadda take mai karhi a to a su wannan ba a mazancansu bis na university ga yadda ake takuduwa ƙato na zamne ga ƙatowa kwale da shi da abin da ya kama da haka to a cikin ma ba ma a cikin biskin ba ko a cikin zaman aji ma haka suke to kaga duka wannan abu yana daga cikin abun da suka jayo fasadi ya yadu a cikin al'umma dan yawan jakuduwa turawa ho duk fajircin su da suka gano illar jakuduwar maza da mata a wajen karatun boko rarraba suke yi akwai equal defi akwai equal garson ana kun gani ko wajen equal mission ma wajen kiristoci har yanzu daban-daban ne ko to ka gani har yanzu haka suke yi ga bangaren maza ga bangaren mata amma mu nan da aka zo dan dan bala'i ya yadu a cikin mu zinaci zinaci su yadu a cikin mu sai aka ce sai an hade in lakwal ma aka raba sai a ce wannan ɗan tsatsauran ra'ayi ne ba tura ba hatta mutanen turkiya haka suke yi hatta ikwalikinsu da suke anan haka suke yi a sani na haka suke in bayan suka kuma cakudawa ba suna da bangaren fi suna da bangaren garson to wannan shine kenan to idan kasance su wanda ba musulmai ba ma ko wanda ba su damu da addini ba sun kula da wannan to ina ga mu musulmai kina ya kamata a ce gwamnati ta waiwayo wannan bangaren dan wallahi fasadi diyawa yana faruwa kai a jami'a in ka ji labarai na abubuwan da suke faruwa Allah ɗaya san adadin tambayoyin da mata suka sha turo mini na zinaci-zinaci da suke yi na hanyar da za su bi su tuba haka mazan ma kuma akwai wayanda za ka gani me yake da suna da kagan su kaga kamala amma ta lallaɓe za ta iya kwasar su su su aikata wannan su aikata wannan alfashar me ya jayo cakudu wanda ake yi cakudu wanda ake yi eh kaga wajen kwana mako wajen wajen kwanan duk da kowa da batiman kin shi to amma dai ai kurkin guda ne ko batiman guda ne ko subhanallah to ka gani kaga wannan bai yi ba a kasashen laraba wanda suka suka damu da addini ba su yi haka nan yanzu kun ga jami'a ta musulunci da aka zo ya aka yi maza su su ba magani guda aka rarraba su ma aka yi maza aka kai su can sayi mata aka bar su nan ya mai in ba yanzu su ma da ɗan lalaci ya zo ba a ai maza ba su kwana nan maza ba su kwana nan mata kawai ke kwana nan yanzu ɗan lalaci ma ne tun da da ɓangaren mata shi kaɗai ne nan wajen yantala yake mata ne zalla a ciki masu administration wani wuri aka kama musu ma suna yi to an yanzu da lalaci ya zo duk da dai haka nan dai ba a haɗa su da wa'yancan tunda su babu wurin kwana na maza wurin kwana na maza can cikin daji yake na mata shine kenan cikin birni Allah ya kare mu mutuncin akwai labarai da yawa na cankuduwa abubuwan da suke jayowa malam yace as'ila mata nazalat ayatul hijab ko mun yi shi mun yi shi ko yawa yawa ma mal awwalu mal awwalu menene farko daga cikin wannan kashe-kashen hijabi kin yawa wanda ya shahi matan yawwa kun ga hikimar Allah duk abu mai tsanani sai a fara dora ma annabi da makusantansa kenan idan sun saba yin so sai a dora ma sauran mutane na gaba masani na biyu yawa hukuncin da ya shahi gama garin mutane masalis na uku shine shine abin da ya shafi takuduwa maza da mata mata furidal hajj yoshi aka farlanta hajji shekara ta biyar ta hijira jayi babban darasin da zamu doka a wannan karon shine min maqasidil hajji al-ittihad yana daga cikin manuhar aikin hajji ya hada kan musulmai ya nuna ma musulmai su guda ne tsintsiya madaurin ki daya ana gane ki in magana suka ce hada kai karfi ne wannan shine kenan kuma suka ce tsintsiya guda ba ta shara ma'ana tsintsiya daya karin tsintsiya daya baya shara ma'ana dai musulmai ana so su kasance da haɗin kai to wannan haɗin kan nasu shine abu wanda yake da wahala wanda manzo Allah ya roki Allah ya sa kan musulmai ya haɗu Allah ya ce wannan ba ta sabuwa bindiga a ruwa manzo Allah ya roki su abubuwa guda uku aka ce an bashi biyu amma gudan na ukun da ya roka shine kada al'umma su rarrabu kenan wannan ya nuna maka musulmai rabuwar su abu ne wanda yake tabbatacce iyaka dai kai dai kai kokarin me in zaka rabu ya kasance rabuwarka ta Allah da annabi ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan shi ne ɗaya daga cikin masu kawon waƙe wanda ina jin daɗinsa ina yawan yinsa nake cewa wa fi tauhidi lil himami ittihadun wa lan tabunu al ulam tafarriqina alam yub'ath li ummatikum rasulun يوحدكم على نهج الوئام وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول dan Allah yana so kan ku haɗu ne yasa ya turo muku annabi guda wasu al'umma annaba da yawa aka turo musu misalin yahudawa dan Allah yana so kan ku haɗu ne yasa alƙiblar ku guda ce dan Allah yana so ku haɗu yasa littafin ku nawa ne guda ne kai ƙarshe ma ya ce ubangijin guda ne kulasatu sanatul khamisa takaitawar abin da ya faru a shekara ta biyar min alhijira ta hijira fi sanatul khamisa ta min alhijira a shekara ta biyar ta hijira hadasa ta zazwatu dumatul jandal yaƙi na dumatul jandal ya abku mun gan shi a baya walam ya hadus fiha harbun sai dai ba a yi ba a gwabza hada a ciki ba sun magazwatu banil mustalik sannan yaƙi na gazwatu na banil mustalik fakutila ashiratun sai aka kashe goma mutum goma wa usir albakun aka kamo sauran wa kanat juwairiya bintul harith sayyidihi bintul harith sayyidihim min jumlati as-sabaya juwairiya al harith wanda shine shugaban su ta kasance daga cikin waɗanda aka kama fatazawwaja har rasulu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya aure ta fakana tazawwujuha sababan li islami qaumiha sai aurenta da manzon Allah yayi ya kasance dalili na musuluntar mutananta wa fi hadhihi al-ghazwati ittuhimat sayyidatu Aisha bi Safwan ibn al-Mu'attal a wannan shekar a wannan yakin ne kuma aka zargi Aisha da cewa ta yi zina da Safwan wal iyazu billah fa barra'aha al-Qur'an sai al-Qur'ani ya barantar da ita mun ga wannan labarin a karatu na ƙarshe wa fi hadhihi sanati hadasat ghazwatul khandaq a wannan shekarar ce yakin khandaq yakin gwalolo ya abku ijtama'at quraish ma'a ghayriha quraishawa sun hadu da wani wanda ba su ba min al-arabi na larabawa wal yahud da yahudawa li muharabati al-muslimin dan yakar musulmai wa kana adaduhum asharata alafi sun kai mutum goma mutum dubu goma fa hafara almuslimuna hawla almadinati khandaqan sai musulmai suka kewaye madina da wani katon rami wa makasa alhisaru 15 yawman kewayen da ma'ana dakon da suka yi ya kai kwana goma sha biyar ma'ana mushrikai suna tsaye sun kewaye madina har kwana goma sha biyar فسلط الله عليهم ريحا وجنودا لم يروها sai Allah ya doro akan su wani irin iska da rundunoni wanda ba su gansu ba wa raja'u kha'ibina suka koma tababbu wa fiha hadathat ghazwatu bani quraiza a wannan shekarar ne yaki na banu quraiza ya abku li khiyanatihimul ahda dan saba alkawali da suka yi faqatalahum sai manzon Allah ya yake su wa saba nisa'ahum wa dhurriyyatahum ya kama matansu aka maida su bayu da kuma zurriyarsu wa fiha tazawwaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahash a wannan shekarar ce ma'aikin Allah ya auri Zainab yar Jahash ba'da an tallaqaha Zaid ibn Haritha bayan Zaid ibn Haritha ya sake ta wa ubtilat 'adatu tabanni kuma a wannan shekarar aka lalata al'ada ta at-tabanni wa fiha furida al-hajj a wannan shekarar aka farlanta haji wa nazalat ayatul hijab kuma a wannan shekarar aya ta hijabi ta sabka wannan shine takaitawar karatun da ya gabata malam yace ad-darsu sani wal 20 darasi na 22 as-sanatu as-sadisatu min al-hijra shekara ta shidda ta hijira kin duk karatun da ya gabata akan shekara ta nawa ce ta biyar yanzu shekara ta shidda muke ghazawatuha yaƙoƙin da suka abku a wannan islamu sumama da kun musuluntar sumama wa atirafuhu ina ji haka ne ko don rubutun na bai hito da kyau ba da kuma ikirari da sumama kin yayi na musulunci da bayyana sa fi sanati sadisati a shekara ta shidda hadasat ghazwatu bani lahyan yaki na bani lahyan ya abku li ghadrihim dan yaudarar da suka yi walam yakun fiha harbun sai dai ba a gwabza hada ba li'annahum harabu dan sun tsere wasu mutane ne suka nemi wasu mutanen ƙauye ne suka nemi da sun musulunta a turo musu wanda za su koya musu musulunci sai manzo Allah ya zabi sahabbai guda goma mahaddata alkur'ani ya tura musu suka kashe mutum takwas ashe ƙarya ce suke yi kawai dan a turo su ne su hallaka su suka kashe mutum takwas suka kama mutum biyu suka maida su bayu suka saida ma kahoran makka kahoran makko suka hallaka su ana gane da ke ko wannan ta'addanci ne ko ba ta'addanci ba to shine sai manzo Allah ya huta dan daukar hansa dan yakin wayannan mutanen to sai suka tsere suka watse a cikin duwatsu wa fiha hadathat ghazwatul ghaba a wannan shekarar ne yaki na algaba ya rasu ya abku walam yahdus fiha harbun ko a hasalat hasalat fiha munawashatun kutila fiha muslimun wa mushrikani an samu wani dan hatsaniya kadan ma'ana dan waɗanda akai kadan ne wanda a ciki aka kashe musulmi guda da mushriki guda biyu shi ma wannan yakin dalilin sa wasu mutanen ƙauye ne da suke a wannan wurin da ake ce ma algaba wani wuri ne da ake kiwon raƙumma a wurin masu yawa to manzo Allah yana da raƙumma a can wanda suke na baitulmal ne na musulmai sai wayannan mutanen suka kawo farmaki suka kwashe wannan raƙumma suka hallaka su to shine sai manzo Allah ya kai musu farmaki dan daukar honsa da kwato dukiyar da suka swace wa fiha hadathat ghazwatul hudaybiyya a wannan shekar ne yakin hudaybiyya ya abku wa lam yahdus fiha harbun sai dai ba a gwabza fada ba hifzan ala hurumatil baitil haram don kiyaye daraja ta mekin suna ta ka'aba wa fi hadhihi sana aslama sumama ibn usala a wannan shekarar ce usama sumama bin usala ya musulunta ba'da an amalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi muntaha makarimil akhlaq bayan manzon Allah ya mu'amalance sa da kyawawan dabi'u na ƙarshe kenan shi wannan sumaman ɗaya daga cikin jagorori ne na larabawa da aka kamo da aka kamo shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa a kyautata mishi duk abin da ya dace a yi ma bako ana yi mishi alhali shi ba bako bane an kamo shi a matsayin ne bawa ana gani da ke ko kuma manzon Allah sai ya dame shi a cikin masallaci dan mi dan ya rika kallon ibadar da ake rika sauraron karatun alkur'ani to wannan ya ratsa mishi zuciya ana ganin da ke ku hayya musulunta wa ba'da islamihi qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta sai yace ma manzon Allah wallahi ya muhammad na rantsi da Allah ya muhammad ya kai muhammad ma kana alal ardi min wajhin abghad ilayya min wajhika aban kasa babu huskar da nake kiyayya da ita ma'ana babu wanda nake kiyayya da shi kamar yadda nake kiyayya da kai babu wanda nake kin shi ne in gani kamar ka faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi kulliha ilayya amma a yau babu wanda nake son ganin huskarsa fiye da kowa in ba kai ba aban kasa wallahi ma kana ala al-ardi min dinin abghadu ilayya min dini na rantse da Allah a ban ƙasa babu wani addini da nake kyama kamar addininka faqad asbaha ahabba ad-dini kullihi ilayya amma a yau babu addinin da nake so a ban ƙasa in ba wannan addinin naka ba wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladika na rantse da Allah babu wani gari da nake kyama kamar wannan garin naka na Madina faƙad asbaha a habbal biladi ilayya amma a yanzu babu garin da nake so kamar wannan garin na madina kun ga yadda ƙiyayya take juya ta koma mi ta koma soyayya as'ila tambayoyi mata hadasat ghazwatu bani lahyana yaushe ne yakin bani lahyan ya afko shekara ta nawa ta shidda mata hadasat ghazwatul gaba shi ma dai a lokacin ne ko mata hadasat ghazwatul hudaybiyya man aslama fi hadhihi sana waye ya musulunta a wannan shekarar ma za qala lir rasuli ba'da islamihi me yace ma manzon Allah bayan musuluntar sa gashi abin da dai yace ana ganin da ke ko darasin da zamu duka a wannan gabar shine na wani mawaki ne da yake cewa wa ahbib idza ahbabta hubban muqariban fa innaka la tadri متى أنت نازع وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى الحب راجع yace in za ka yi soyayya ka yi tsakatsakiya kada ka yi soyayya ta wuce gona da iri domin wataran soyayya tana iya ne ta jiye ka goma ƙiyayya idan ka so mutum wuce gona da iri yanzu in ka koma kana ƙinsa sai ka riƙa jan haushin wahalolin da ka yi ta yi mishi kyautar da kai taimishi da wasu abubuwa da kai taimishi na soyayyar da kake mishi alakan da ke ku sai kuma ya ce idan za ka yi ƙiyayya ka yi ita ma madaidaiciya don ba ka san yaushe soyayya za ta komo ba mai yiwa kana ƙin mutum a yau gobe ka komo kana mi yanzu idan ka komo kana son shi sai ke ta jin haushin cin mutuncin da kai taimasa da abubuwan da kai taimasa ana gane da ke ku wannan shi ne kenan wannan su mamakin ana ce mishi awwalu man wada al-hisar al-iqtisadi shine farkon wanda ya fara yin takunkumi na tattalin arziki sa takunkumi na tattalin arziki shi ya fara domin a hanyar garinsu a garinsu mutanen makka suke bin hanya zuwa yaman inda a yaman can suke so abinci irin wanda ba su da a makka to yanzu da ya musulunta da ya ji ta'addancin da mutanen maka suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma sun so su mishi ta'addancin domin da ya bar Madina sai da ya biya Makka yayi haji ya gaya musu cewa ya musulunta har sai da suka so su daka mishi kashi sai ɗaya daga cikin su ce kai kun manta da hanyar garin hanyar zuwa kasuwancin ku hanyar garin su ce in kuka bige shi kun san ba za ku ƙara bi wannan hanyar ba Allah ga da ke ko ashe sun ma ba shi shawara ashe sun sun ba shi ma abin da ya dace yi Allah ga da ke ko yanzu yana komawa garinsu ya tura musu shela cewa daga yau kada wani mushiriki dan makka da ya sake biyo wa hanyar garinsu duk wanda ya biyu za su tare shi su kwace dukiya suka yi ta neman sulhu ya kiya yanzu sai da aka koma wajen manzon Allah ana kamun kafa da Allah ya ma su mama magana ya ba da dama mu rika zuwa muna kwasu muna kawo abinci dan yanzu yunwa ta kama garinmu na makka ala gan da kyau ko to haka ko aka yi manzo Allah ya mishi magana a wannan lokacin sai ya ba da dama suna rika wucewa to wannan shine kenan kun ji turawa da suke sa takunkumi na tattalin arziki to kun ji wanda ya fara ga musulmi suka samo shi na eh mu wannan darasin sai mu tsaya akan shi ko الدرس الثالث والعشرون درسنا الشرين دا أكو غزوة الحديبية وبيعة الرضوان يأكين حديبية da kuma mubaya a ta ridwan sababuha dalilin ta annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kharaja yuridu makkata mu'tamiran manzon Allah ya huta yana mai tunkarar makka don yin umara la muhariban ba wai dan yaƙi ba wa ma'ahu alfun wa khamsumi'atin min almuhajirin wal ansar tare da shi akwai mutum dubu da ɗari biyar na mutanen makka da madina ma'ana wanda suka yi hijira daga madina daga makka bila silahin kuma sun yi to ba tare da ma makami ba na yaƙi falamma alimat quraishun bi khurujihi lokacin da quraishawa suka san ko suka ji labarin hitowar manzon Allah ijtama'at liman ihi an baitillahi alharam sai suka taru akan su hana manzon Allah ya je a dakin Ka'aba walakin lam yahdus fiha harbun sai dai hada bai abku ba ta'ziman li hurumatil bait dan girmama me yake da suna daraja ta ɗakin ka'aba allazi ja'alahu Allah haraman aminan wanda Allah ya sanya sa wuri ne amintacce ba a hada a ciki walamma wasala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-hudaybiyya lokacin da manzon Allah ya kawo daidai hudaybiyya wani wuri ne ake cewa hudaybiyya inda ke da wata rijiya tsakanin makka da madina amma ya yi kusa daga makka lokacin da manzon Allah ya kawo wannan wurin suna gab da shiga makka arsalat ilaihi quraishun ar-rasula sai ƙurishawa suka turo ɗan aike yas'alunahu suna tambayar shi an sababi maji'ihi dalilin zuwansa a makka fa arsala ilaihim rasulu usmana sai manzon Allah ya tura musu usman li yu'limahum maqsidahu dan ya sanar da su abin da ya kawo sa manuharsa manuhar hitowarsa wa bashara almustad'afina bi qurbi alfath kuma yi bushara ga mutanen da ake raunanarwa a makka na musulmai ma'ana wanda ake azabtarwa da cewa buɗi na Allah ya kusa wa anna Allah muzhim dinahu kuma akan cewa lallai Allah zai bayyana addininsa falamma wasala haba habasathu quraish lokacin da Usman ya zo wajen Qurayshawa dan ya gaya musu dalilin da yasa ya zo dalilin da yasa manzon Allah ya zo sai suka hana Usman suka rike Usman suka hana shi komawa fasha'a indal musulmi na anna usmana kutila sai labari ya yadu a wajen musulmai cewa ai an kashe usman fada'ar rasulu sallallahu alaihi wasallam annasa lil bai'a sai manzon Allah ya kirawo mutane da su zo su yi mishi mubaya'a ana gan da ke ko fabaya'uhu sai suka mishi mubaya'a tahta shajaratin karkashin istanya hunaka a can ala Allah ala Allah ya firru akan cewa za su je su yi yaƙi ba za su tsere ba duk da ba su da makamai ana gani da ke ko wato samma hadihil bai'atu bai'atar ridwan wannan wannan mubayar ita ake cewa mubaya'a ta ridwan ana gani da ke ko in mun zo darasi na gaba za mu ji ƙarin bayani akan wannan mubayar ta ta ridwan malam yace ma sababu gazwatul hudaybiyya me dalilin gazwatul hudaybiyya abkuwarsa هل حدث بين الفريقين حرب هل أنسى مقبزاوة ماذا أرسلت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وصوله الهديبية مي منزان الله يتورى ما قريشاوة مي قريشا سكا تورى ما منزان الله باين يأسو دي دي وجن هديبية من أرسل إليهم الرسول ومنزان الله يتورى مسو عثمان كو ماذا فعلت قريش بأثمان مي, مي قريشا سكا ما عثمان ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما شاء قتل عثمان مي منزان الله يدى لاباري يزوتي وأنكشي عثمان kiraye a yi masa mubaya'a wannan mubaya'a ita ce Allah ya yaba a cikin alkur'ani ce innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ana gane da kyau ko abin da yasa wannan mubaya'ar kuma manzon Allah ya ce duk wanda suke masa mubaya'a wannan wurin Allah ya tabbatar musu da aljanna ya haramta wuta ta tabe su dan saboda yaƙi ne suka yi alkawalin za su yi yaƙin da za su shiga mutanen da sun yi su yawa ne sun lillinka su yawa kun mutanen da suna da mi makamai su kun ba sun hito ba ne da mi da niyyar yaƙi kun ba su hito da mami ba da makamai ana gan da ke ku kinan duk wanda ya mu baya a wannan wurin tabbas ya nuna ya ba Allah kansa ne ana gan da ke ku to shi yasa mu baya ta shahara ta shahara me yake da suna a musulunci to sai dai da ƙarshe labarin da aka zo ƙarya ne wannan shi zai nuna darasin da ya kamata mu ɗoka shi ne haɗarin yaɗa labari na ne na ƙarya kun ga da dalilin wannan labarin na ƙarya da Allah ɗaya san abin da zai abu musulmai sun sa kansu eh musulmai za su yi yaƙi wanda da ba a so yin yaƙin ba amma dalilin labarin ƙarya da an yi yaƙin to wannan yake nuna mana haɗari na ne na yaɗa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ku yi bincike in kuka ji labari kada kai tsaye ku dau hukunci ana gane da kyau ko yanzu in kaga abubuwan da ake rubutawa a kafafen sadarwa kaga mutun ya turo rubutu cewa abu kaza ya abu ko an turo vocal abu kaza ya abu rubutu kawai da zaka yi ka ce an yi kaza an kashe mutane kaza a wuri kaza shi kadai Allah ɗaya san bala'in da zai afkuwa dalilin wannan ana gane da kyau ko shi yasa wani daga cikin masu hikima yake cewa wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi ad-dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kasfika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu duk wani mutum da zai yi rubutu sai ya mutu ya bar wannan rubutun duk abin da ka rubuta sai ka mutu ka bar shi da ka rubuta a internet ko shekara nawa aka yi ai yana aje ame a cikin internet da ka rubuta a takarda ko shekara nawa aka yi nan ana gane da kyau ko yace dan haka kada ka rubuta sai abin da yake birge ka a gobe kiyama ka ganshi domin duk abin da ka rubuta sai an nuna maka shi ma'ana abin da baka so ka gani a alkiyama an nuna maka cewa kayi shi laihi ne to kada ka rubuta Allah yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ji da gani da zuciya dukkanin su abin tambaya ne Allah zai tambaye mu abin da muka yi da su don haka mu yi takatsantsan akan abin da zamu faɗi ko zamu yaɗawa ko ko zamu rubuta Allah mu sarki ya muna rahama inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah